نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء وتر رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga babban birnin makka zuwa babban birnin madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da ashirin da uku ne ko ashirin da takwas kai kara rage wa yan boko kwanakinsu ashirin da takwas ga watan biyu a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah ka haɗa mu da shi a jannatul firdausi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a kan titin mai tama yusuf sule a kuma nan anguwar bolari muna nan dai a cikin surar mai albarka suratun rumi wanda wannan sura ita ce ta 48 a ta 84 sorry zuwa ainihin wato daga fatiha zuwa kanta kuma tana da ayoyi a watar waya 60 a watar waya 59 kuma mun kwana akan aya ta 42 za mu tashi kan lambar aya ta 43 a laramma na Yeah.
فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون Na'am.
من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون Na'am.
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Fa'aƙin waje haka liddinil ƙayyim, ka tsayar da fuskar ka jam, ka tsayar da zuciyar ka jam liddinil ƙayyim ga addini wanda yake tsayayye, kafaffe, wanda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato tabbatar da shi. Ina fata an fahimta. Min ƙabili an yi a yaumin, tun kafin wata rana ta zo wadda wannan rana, la maradda lahu min Allahi ba wanda ya isa ya mai da wannan ranar daga gurin Allah ya ce ba za ta faru ba ina fata an fahimci magana lalle wannan rana idan ta zo to ba wanda ya isa ya ainihin wato tare zuwanta ba wanda ya isa ya hada kansa halartar wannan rana ba wanda ya isa Allah ya kira shi ya ce ainihin wato ba zai je ba shine la maradda lahu min Allah Allah ce yauma idin a wannan rana ne yasaddauna mutane za su rarrabu ma'ana fariqun fil jannati kenan Allah ya ce wasu ɓangare suna cikin aljanna Allah ka sa muna cikin wannan aljanna wa fariqun fi sa'ir wasu kuma suna wutar jahannama Allah ka sa babu sunayen mu a ciki Allah ya ce to a wannan rana ne yasaddauna mutane za su rarrabu za su karkasu tsakanin masu imani da wanda suka kafirce tsakanin wanda suke da aƙida mai kyau da wanda ba su da aƙida mai kyau tsakanin waɗanda suke musulmi da waɗanda suke kafirai tsakanin azzalumai da adalai tsakanin masu haƙuri da wanda ba su da shi tsakanin masu gaskiya da maƙaryata tsakanin maha'inta da masu amana ina fata an fahimta shi ne yau izin ya sadda'una a ranar ne mutane za su rarrabu za su karkasu kowa zai kama ainihin wato gabansa kamar yadda wani ɗan siyasa yake faɗa ya ce najeriya gida garinmu na gado amma kowa ya san gidan baban shi ko to haka lahira kowa zai je amma kowa ya san makomarsa wanda ya abin kirki ya san makomarsa aljanna ce na fata an fahimta wanda ya abin banza to wallahi shi da kansa ya san cewa shi dan wuta ne Allah ka sauwake Allah ya ce man kafara wanda ya kafircewa Allah fa alaihi kufruhu to bala'in kafircinsa zai kare a kan shi masifar da kafirci ke jawo wa mutum to za ta kare a kansa tashin hankalin da kafirci ke sa mutum a ciki da fadawa ciki to duk wanda ya kafirce shine kafircin abin da zai masa gobe kiyama na fata an fahimta wa man amila salihan wanda kuma ya aikin arziki ya aikin kirki ya aikin gila ya aikin yabawa ya aikin da Allah zai saurare shi Allah ka sa muna cikin waɗanda Allah zai saurare mu ya Allah Allah ya ce fali anfusihim waɗannan ga kawunan su ne yamhaduna suka yi wa makomarsu shimfiɗi ina fata an fahimta kawunan su suka yi wa shimfiɗin samun rahama a gobe kiyama kawunan su suka yi wa tattali kawunan su suka yi wa tanadi na kyakkyawar shimfiɗa a cikin jannatul firdausi shine fali anfusihim yamhaduna daga almahadu kenan ko min almahadi ila lahadi tun daga mashimfiɗi zuwa makwanci shine kabari ko to shine wanda suka yi aikin kirki suka yi aiki nagari suka bauta wa Allah shi kaɗai ba su haɗa shi da kowa ba sannan suka yi duk wani abu da yake da alaƙa da bauta wa Allah da kaɗai ta cikin bauta suka bi sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka kauce wa zalunci suka kauce wa ƙeta suka kauce wa mugunta suka kauce wa ha'inci suka kauce wa cin amana suka kauce wa duk wani aikin aisha Allah ya ce to fa ba ni suka yi wa ba fali anfusihim yam'aduna kawunansu suka yi wa shimfiɗi mai kyau wanda gobe kiyama in sun je za su kwanta a kai da aka ka sani duk wani aikin alheri da za ka yi duk wani aiki mai kyau da za ka yi duk wani abin alheri da za ka yi a cikin jama'a ko a cikin addini ko a cikin rayuwa ko a cikin zamantakewa idan ka kyautata wa 'ya'yanka ka kyautata wa matanka ka kyautata wa makotanka ka kyautata wa abokan zama ka kyautata wanda kuke ofis ka kyautata wa yaranka da suke karkashinka a shago yaranka a ofis wanda take saka su hidima ya zamto kana da wato mataki na kyautatawa da mutuntawa kai sadakar dukiya kai sadakar lokaci kai sadakar kaya tufafi kai sadakar tayin kai sadakar iliminka ga al'ummarka Allah ya ce to ba ni kaiwa ba fali anfusihim yamhaduna إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم sai ce ne وإن أسأتم فلها Mhm.
فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة Mm.
وليتبروا ما علوا تتبيرا muhalli shahid kawai za mu ɗauka a ayar Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum in kuka kyautata wajen sallah wajen azumi wajen aikin hajji wajen zakka duk abu na ibada kuka yi shi yadda Allah ya ce kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar in kuka kyautata alakar ku da abokan zama kuka kyautata wa ƴaƴanku ba ku zalunce su ba kuka kyautata wa matanku ba ku ci mutuncin su ba kuka yi musu mu'amala mai kyau kuka yi wa makota mu'amala duk abin da kai in dai ka tabbatar abu ne mai kyau Allah ya ce to wallahi ba ni kaiwa ba kanka kaiwa in ahsantum ahsantum li anfusikum Allah ya ce wa in asa'atum to kuma ku ji idan ma kuka munana fali- falaha ku sani wallahi kanku kuka munana wa ni ba ruwana yasa ajiya ko hekarin zai ma karanta cewa ya ayyuhan nasu innama baghayukum ala anfusikum ya ku mutane ku sani wallahi zaluncin ku da rahin kirkin ku da rashin yin abin da ya dace ɗinku Allah ya ce ni baya damuna wallahi tallahi kanku kuke yi wa من عمل صالحا فلنفسه Mm, ومن أساء فعليها wala Allah Allah ya ce man amila salihan wanda ya aikin kirki fali nafsihi kansa yayi wa wa man asaa wanda ya munanawa ransa ma fa alaiha nan ma ya nuna nawa ya munana wa kansa ne ba ni ya munana wa don haka duk abin da za ka yi mara kyau duk abin da za ka yi wanda bai da amfani duk abin da za ka yi wanda yake na hayaniya ko bankaura ka sani cewa wallahi wallahi munan abin baya isa gurin Allah bacin abin baya isa gurin Allah matsalar abin ba ta isa gurin Allah damuwar abin baya isa gurin Allah a kanka zai ƙare kuma a kanka zai yi mugun tasiri shi yasa duk abin da Allah ke hana mu ba fa yana hana mu ne dan shi idan an yi abin yana damunsa ba ko dan shi idan an yi abin yana cutar da shi ba yo kai waye ma da kai isa ka cutar da Allah wallahi baka isa ba kai waye ma da har za ka yi abu ya damu Allah wallahi baka isa ba duk abin da Allah ke hana mu yana hana mu ne don mu gyara rayuwar mu mu ta mana daɗi a duniya kuma ta mana daɗi a ina a lahira da haka duk wanda ya kyautata ya kyautata wa kansa ne wanda ya muna nama ya muna na sai Allah ya ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abidi ubangijin ka fa ba mai yawan zalunci ga bayinsa bane baya zaluntar kowa inna allaha la yazlimu mithqala dharra إن الله لا يظلم مثقال ذرة
Mm.
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما inna Allah lalle Allah madaukakin sarki la yazlimu mithqala dharra baya zalunta ko da da kwayar zarra wa in taku hasana in abu mai kyau kai yudha'ifa Allah zai ta rubanbanya ladanta da alherinta tun daga nan duniya yi tabunka har kiyama ta tashi ta magana yaro aikata alheri sakayya na gurin Allah haka bahaushe yace yaro aikata alheri sakayya na gurin Allah in ka aikata alheri zaka samu sakayya tun daga nan duniya har ina har lahira يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله
Mm.
إن الله لطيف خبير Allah ya ce annabi Luqman ya gaya ɗansa ya ce ya bunayya innaha in taku hab- mithqalu habbatin min khardalin wallahi duk abin da kai komai kankantarsa ko da bai kai kayar komayya ba fatakun fi sakharatin he ta zama tana kan wani falalan menene falalan dutse aw fi samawati ko ta buya a sama aw fil ardi ko ta shiga cikin ƙasa saboda kankantar ta an neme ta sama da karba wanda ya ganta to ya ci bi Allah wallahi Allah ya zo da ita a gobe kiyama inna Allah latifun khabirun wallahi wallahi duk abin da mutum ya aikata komai kankanta ya jira ranar da Allah zai bayyana masa shi to kaga ashe wanda ya san waɗannan ayoyin ya fahimce su ya gane hatsarin da ke cikin sakon da suke isarwa to shine kullum yake bincika yake bibiya yake nazari game da abin da yake aikatawa idan abu ne mai kyau ya ƙara dagewa ya ƙara jajircewa ya ƙara kafewa a kai saboda wannan alheri ne kuma zai game da shi a gurin Allah idan kuma mummunan abu ne to yi kokari wa kansa nasiha yi wa kansa wa'azi yi wa kansa jan kunne na fata an fahimci magana ya ja kunnen kansa ya daina dan ya tabbata wannan abun wallahi wallahi zai game da shi a ranar tashin alkiyama ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا Mm.
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abinda duk suke cikin sammai da kasai gaba ɗaya mallakar Allah ne sai ya ce liyajzi alladhina asau bima amilu dan Allah ya saka wa wanda suka munana da irin abinda suka aikata duk abinda kai munana Allah ya ce wallahi ka jira ina nan ina jiran kaza ka zo za mu gamu kuma zan saka mu liyajzi alladhina asau bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna wanda kuma suka kyautata Allah ya ce wallahi tallahi zan kyautata musu alarama Allah ya ce inna iddatash shuhuri inda Allah isna ashara shahara fi kitabillah الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها
Mm.
ذلك الدين القيم Mm.
فلا تظلموا فيهن أنفسكم Mm.
وقاتلوا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة Mm.
واعلموا أن الله غني حميد Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna iddata shuhuri sani dai kirgen watanni gaba ɗaya inda Allah a gurin Allah ithna sha- ashara shahara fi kitabillah watanni ne guda goma sha biyu a gurin Allah wanda Allah ya rubuta su a cikin littafin shi minha arba'at yawma khalaqa samawati wal ardi tun ranar da Allah ya halitta sammai da ƙarsai sai ce minha arba'atun hurum a cikin su akwai watanni masu alfarma su ne watan rajab da watan zulqa'ada da zulhijja da kuma almuharram waɗannan su ne watanni masu alfarma sai Allah ce fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunanku a cikin su sai Allah ya ce zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye da wamanni wanda na wanke shi daga duk wata shirbagiya da duk wata hayaniya dan haka ku tsaya ku yi shi kada ku bata wa kanku lokaci a cikin فلذلك فادع mm, واستقم كما أمرت mm, ولا تتبع أهواءهم mm.
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب Mm.
وأمرت لأعدل بينكم Mm.
الله ربنا وربكم lana لنا أعمالنا ولكم أعمالكم mm.
لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير Allah ya ce wa lidhalika fada ga haka to kai kira kai kiran mutane zuwa ga duk abin da nace maka ka kira su sai ya ce me wastaqim kama umirta ka tsayu daidai yadda muka umarce ka karka kaucewa abin da muka umarce ka ina fata an gane sai ya ce me fala wala tattabi ahwa'ahum karka biyo wa mutane son zuciyarsu wa qul amantu billahi wa bil qul amantu bima anzalallahu min kitabin kace nayi imani da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar na littafi wannan fa annabi Muhammadu ake ba umarni jama'a cewa ya tsaya kan abin da Allah ya turo shi ya kira mutane zuwa ga, ga wannan abu sannan ya ce yayi imani da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar na menene na littafi sai ya ce wa umirtu li a'dila bainakum Allah ya mun umarni ne ya adalci a tsakanina da ku Allahu rabbi rabbuna wa rabbukum la hujjata bainana wa bainakum yace Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijinku ba wata hujja tsakanina da ku saboda me Allahu yajma'u bainana Allah zai hada tsakanina da ku idan kiyama ta tashi wa ilaihil masir kuma dukkan godiya abin nan wato makoma da shimfidi gaba ɗaya na Allah ne wannan kaga ya nuna shi annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa sun sauke duk sakon da Allah ya turo su sun faɗa wa mutane su yi imani su sun yi imani sun faɗa wa mutane abin da yake daidai su sun yi daidai sun faɗa wa mutane abin da ya kamata su sun yi abin da ya kamata sun haramta wa mutane abin da Allah ya haramta kuma su sun haramta wa kansu don haka abin da ya rage mu da aka bar mu da wannan littafi da wannan addinin da wannan matsayin wallahi tallahi mu yi kokari mu tsaya kan wannan addinin da gaske kamar yadda Allah yake ba mu umarni a cikin suratu yusuf al-ramma Allah madaukakin sarki ya cewa yace- yana cewa mata abuduna ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان mm, إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا
Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana akan harshen annabi Yusuf yana yi wa mutanensa na cikin kurkuku wa'azi yana ce masa mata abuduna min dunillahi abinda kuke ai- bautawa koma bayan Allah min dunihi abinda kuke bautawa koma bayan Allah subhanahu wata'ala illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan wallahi ba komai bane illa wasu sunaye sammaitumuha wanda ku kuka kirkiri sunan kuka sanya da kanku duk abin da kuke bauta wannan ku kuka kirkiro su fa ku kuka kera su ku kuka sanya musu suna illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum amma fa ma anzalallahu biha min sultan Allah bai sauke wata hujja ko wata aya da ta nuna abota waɗannan mutanen ko kuma ayi abubuwan da ake yi dinnan waɗanda ba su da kyau ba Allah bai saukar da hujja ba na fata an fahimta Allah ya ce inal hukum illa lillah sani dai hukunci da doka ta ayi ko a bari da tsari na yadda za a gudanar da rayuwa gaba daya wannan na Allah ne inal hukum illa lillah amara Allah ta abudu illa iyahu Allah ya yi umarnin kar a bauta wa kowa sai shi sai Allah ya sake cewa anan ma zalika dinul qayyim wannan shine tsayayyen addini wanda na turo annabawa da manzanni a kansa sai ya ce walakin na aktharan nasu la ya'lamuna amma da yawa daga cikin mutane ba su san wannan ba alaramma har ilau dai a cikin ainihin wato suratul ahzab Allah ya ce li yajzi Allahu sadiqina bi sidqihim يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم Mm. Mhm. Inna Allah kana إن الله كان
ga- gafurar rahima إن الله كان غفورا رحيما Allah ce liyajziyar sadiki liyajziyar Allahu sadiqina bi sidqihim dan Allah ya saka wa masu gaskiya da menene da gaskiyarsu na fata an fahimta wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqati in sha'a aw yatuba alaihim ko kuma Allah ya azabtar da munafukai maza da mata in ya ga dama aw yatuba alaihim ko kuma ya karbi tubansu in sun tuba kenan domin a nan gurin ba wai Allah ya yafe musu ko da ba su bar munafurci ba a'a idan mutum bai bar munafurci bai koma ga Allah wallahi Allah sai ya kama shi ka'ida shi ne ka tuba in ka tuban ga Allah ya ga dama sai ya karɓi tuban na fata an fahimta aw ya tuba alaihi ko ya karɓi tuban su inna Allah kana gafurar rahima lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan gafara ne ko mai yawan menene mai yawan ainihin wato a rahama ne ina fata an fahimta to wannan dai shi da Allah yake cewa fa aqim wajhaka lid-din al-qayyim min qabli an ya'ti yawman la maradda lahu min Allah wato ka tsaye da fuskar ka ga addini tsayayye to kun ji tsayayyen addinin inda Allah ya ta magana akan sa zalika ad-dinul qayyim zalika ad-dinul qayyim zalika ad-dinul qayyim to tsayawa akan wannan addinin wallahi shine mafitar mu gaba daya idan mutum ya gane irin yadda kafirai suke so mu bar addini wallahi ba sai an tsaya ana mar wa'azi cewa ya tsaya kan addinin Allah ba saboda su wannan addinin da muke shi duk rigimar duniya akan wannan addinin take na rantse muku da Allah duk yaƙe-yaƙen da kowa ga ana yi a duniyar nan ana fakewa da wasu maganganu na siyasa ana fakewa da wasu maganganu na shugabanci ana fakewa da wasu maganganu na human right ana fakewa da wasu maganganu na kaza wallahi duk ba akan komai ake yaƙin nan ba akan addini ake yaƙin nan iya maganganun da Donald Trump yake yi a cikin kwanakin nan da cikin watannin nan ya ishe ka gane cewa mutanen nan da addinin nan suke so su yaka mu masu wannan addinin mu ne ake so a yaka wallahi duk wata rigima da ake yi yanzu tsakaninmu da kasashen yammacin duniya da kwarmato da ihu da maganganu da suke yi duk ba akan komai bane suna so sai sun raba mu da addinin Allah ne idan mun yadda yasa Allah yake jan hankalinmu cewa mu tsayi da fuskokinmu yanzu don Allah kana ga da Allah yake cewa fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim kai annabi Muhammadu ka tsaida fuskarka da zuciyarka akan tsayayyen addinin nan kana ganin wannan magana kai tsaye da manzon Allah ake wallahi malamai suka ce daga cikin fasarar da ake wa irin waɗannan ayoyin ana tauna tsakuwa da dan abawa aya tsoro shi annabi Muhammadu tuni dama akan addinin Allah yake tuni dama ya tsaya kan tafarkin Allah amma wai ana faɗawa wa manzon Allah haka ne dan ka gane in har annabi ma bai tsira da a ce fa aqim waje haka ba to kai kuma waye in annabi da yake tsaye din da gaske kuma shi ya zo da addinin Allah na ce masa tsaya dai ƙara jajircewa dai to ga ina gani da kai mu muka fi cancanta a ce mana mu tsaye da addini to me tsaye da addinin nan ne shine na farko an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salah wa tu'ti zaka wa tahujja al-bait in istata'ta ilayhi sabila wa tasuma ramadan afwan wa tasuma ramadan shine kai imani da Allah an tashhada Allah ilaha illallah ka shaida babu wanda ya cancanta abotawa sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammadu manzon Allah ne wa tuqima salah ka tsaya da sallah wa tu'ti zaka ka bada zakka wata hujjal bait ka ziyarci ɗakin Allah in ka samu dama wata suma ramadan kuma kai azumin watan ramadan to waɗannan kuma ba su bane iyakacin addini domin idan ka ce iyakacin su ne addini akwai abu ma da har ka mutu ba za ka yi shi ba kuma Allah ya yarda da addininka wani har ya mutu ba zai bada zakka ba haka ne ko ba haka ba amma kuma Allah ya yarda shi musulmi ne saboda bai samu dukiyar da zai bayar ba wani har ya mutu ba zai je aikin hajji ba nawa ma suka mutu ba su je aikin hajjin ba ba su ma san ta ina makka da madina suke ba haka ne ko ba haka ba amma kaga har yanzu suna nan a matsayin su na musulmi kuma sun mutu musulmi kuma akwai dubunnai da yawa da za su mutu ba su yi waɗannan abubuwan guda biyu ba amma sun yarda sun yi imani cewa haka magana take haka kuma abin ya kamata ya zama to wannan yasa Allah ya saka su a cikin da'ira masu imani kenan wannan sai nuna mana bayan shaidawa da waɗannan to sai kuma mai imani an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi bayan ka shaida sannan kai imani ash-shahadatu wal iman ka shaida da waɗancan guda biyar sannan ka yi imani da waɗannan guda nawa guda shida an tu'mina billah kai imani da Allah wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikunsa wa kutubihi da manzanninsa abin da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kuma kai imani da kaddara ta alheri ko ta sharri to bayan waɗannan kuma sai ka dawo duk abubuwan nan da Allah ya yi umarni na hani da umarni sai kai kokari ka dinga bin su sawu da kafa abinda Allah ya ce haram ne ka haramta shi abinda Allah ya ce halal ne ka halatta shi abinda Allah ya ce zalunci ne ka kauce abinda Allah ya ce mugunta ce ka kauce abinda Allah ya ce keta ne ka kauce abinda Allah ya ce rashin mutunci ne karka yi abinda Allah ya ce rashin albarka ne karka yi duk abinda yake da alaka da mutunta addini yasa yake zalika wa man yu'azzim sha'airallah Allah ce zalika haka maganar take wa man yu'azzim sha'airallah wanda duk ya girmama sha'air alamomin da suke nuna wannan abin fa addini ne duk abin da yake da alaka da addini Allah ya ce in ka girmama shi to yana daga cikin alama da ke nuna kai mai tsoron Allah ne kaga takaddan alqur'ani a waje yara sun jefar yan islamiyya sai kai bar maza ka dauka ka tsukuikuya ta ka sa aljihu kace bai kamata ana taka alqur'ani ba wannan yana daga cikin ta'zimu sha'airillah na fata an fahimta ka'aba ka ganta kace Allahu akbar ga dakin Allah Allah ka kai mu wannan guri wannan yana daga cikin ta'zimu sha'airillah kaga mace da niqabi za ta wuce ko wani zai mutu mutuncin ta ko zai tozarta ta sai kai kokari saboda mata ne a kame da mutunci ka tsaya ka tsare mata mutuncinta ina fata an fahimta kai magana dan kar a cutar da ita wannan yana daga cikin ta'azimu sha'airillah girmama alamomi na addinin Allah ina fata an fahimci magana masallaci ne kaga wani zai zo yi wani abu na rashin kirki a ciki ka hana ko ka ja kunni ko kai nasiha ta jama'a fa a masallaci miki bai kamata muna kaza muna kaza muna kaza ba wannan yana daga cikin ta'azimu sha'airillah ‘yan hizba wanda suke hidimar addini kana mutunta su saboda sun sa ɗamara na kariya wa addini annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa ribatu yawmin wa layla khairun min ad-dunya wa ma fiha dako da jira akan abin da ya shafi addini da ba da kariya wa wani abu na addini masallaci ne dukiyar musulmi ne sun zo sallah ko sun zo karatu ko wata hidima manzo Allah ya ce ya fi duniya da abin da ke cikinta alheri ina fata an fahimci magana to ka gan su ka ba su girma ka ba su mutunci to wannan yana daga cikin ta'azimu sha'airillah kaga malam wani malam dokoro ya zo zai shiga layin shan mai sai ka ce jama'a da Allah ku yi hakuri ga malamin mu malam dokoro ya zo zai sha mai da Allah duk mu hakura da layin nan a saka malam ya wuce na rantse da Allah yana daga cikin ta'azimu sha'airillah girmama alamomi na addini duk abin da yake da alaka da addini in aka ga kana bashi mutunci kana girmama shi kana kimanta shi kana martaba shi Allah ya ce fa innaha min taqwal qulubi wannan yana daga cikin alamun da yake nuna kai mai tsoron Allah ne amma idan aka ga duk wani abu na addini kana cikin masu cin mutuncin abu kana cikin masu tozarta abu kana cikin masu aibanta abu kana cikin masu bawa abun matsala to kana daga cikin wanda suke wulakanta sha'air na addini ina fata an fahimci magana kai ko yara ne ka gani sun taso daga islamiyya sun tsaya bakin titi suna so su tsallaka hanya amma ba wanda zai iya tsallaka saboda sun yi kankanta sai sun yi gaba sai su dawo baya sai ka tsaya ka tare hanya ka ce kai yaran nan yan makaranta yan islamiyya makaranta qur'ani ku tsallaka na rantse da Allah wannan yana daga cikin ta'azimu sha'airillah girmama sha'air na addini alamomi na addini na fata an fahimci magana saboda haka yan uwa wasu abubuwa wanda mu muna ga muna yin su ne is normal a rayuwa wallahi is is abnormal ba daidai bane abnormal ne akwai abin da kawai saboda yana da alaka da addini zaka bashi mutunci ne ka bashi girma ka bashi daraja saboda yana da alaka da addinin Allah yana da alaka da wani abu na musulunci yana da alaka da wani abu na qur'ani to wannan idan kai alama ce da take nuna kai mai tsoron Allah ne Allah madaukakin sarki ka ƙara mana tsoron ka ka ƙara mana kallo da girmama abin da yake da alaka da addinin ka ya Allah da haka yake cewa ainihin wato a man kafara fa alaihi kufruhu wa man amila salihan fali anfusihim yamhaduna sai ya ce li yajziyal ladina amanu dan Allah ya saka waɗanda suke masu imani ina fata an fahimta wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari min fadlihi daga falalarsa innahu la yuhibbul kafirina lalle Allah madaukakin sarki baya son mutanen da suke ainihin wato kafirai alarama sai Allah ya ce ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله mm, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
mm, ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا mm.
وكان حقا علينا نصر المؤمنين Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa an yursilar riyaha Allah ya turo iskokai ba fa iskokai na aljanu ba fa yawwa to me jam'in iska da Hausa iska kawai aljanu ne ake ce musu iskokai ko jam'in iska na aljanu to amma a larabci akwai jam'in iska shine riyah arrihu kuma shine mufradi ko eh arrihu ita ce mufradin iska arriyah jam'i to kawai in ka tashi ka ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah an yursilar riyaha da Allah yake turo iska tunda cewa a larabcin jam'i ne amma kai tunda baka da jam'in ta a Hausa to sai ka faɗe ta a haka wannan yana daga cikin fasahar larabci da malamai suka ce duk duniya ba wanda ya kai yaren larabci fasaha domin abin da ba za ka je yaruka da yawa ba za ka samu ba amma idan ka tafi larabci za ka same shi ina fata an fahimci magana sunayen abubuwa da yawa a- a wani- a a wasu yaruka aro ake yi ba wai asalin sunan ne ba su da sunan a yare da Allah mai tunan tokali da fulatanci ai ko kai kargo ne wallahi baka yi saka faɗa ba karewar fulatanci ka san hi kargo da shine daga an taba zai ce kwasam saboda tsabar fulatanci ba za ka iya faɗa ba eh to shokaliyar ala ka zama shokalin moliyal ai kuma eh ala ran ma bai sani ba a ai inda ya sani da tuni yayi abin nan ka san shi ma ba barin takwana to da ya sani da tuni yayi magana to ka gani to to wannan yana daga cikin fasahar larabci jama'a shi ne yana zuwa da sunaye da yarukan da da abubuwan da babu su a cikin me a cikin wani yare daban to yanzu kaga ga dai arriyaha anan Allah ya faɗa amma baka da jam'in ta a Hausa a larabci a fulatanci kuna da jam'in iska eh hindu eh wannan mufradi ne ai aram babu jami'i a tambayi bolawa to kuma ba ku da ita la ilaha illallah to bari mu dawo terawa la haula wala quwwata illa billah bare bare suna da hiko to za mu samu duk babu bushran bai bashiratin suna masu albishir iskar tana mai albishir din da cewa ruwa zai zo mumini daga ya ga iska ta taso to za ga yana cewa to alhamdulillah in Allah da muna fatan saukar rahamar Allah saboda me iska tana zuwa ne dan ta yi albishir cewa ruwa zai zo zai sauka kaga Allah madaukakin sarki yana gaya mana idan mun ga iska to mu dinga addu'a Allah ya sa ta zamanto rahama gare mu kar ta zamanto azaba ina fata an fahimta mubashshira ce waliyudhiqahum min, min rahmatihi kuma dan Allah ya dandana wa mutane rahamarsa da alherinsa ya sauke musu ruwa wali tajri fulka fulku bi amrihi ko kuma dan jiragen ruwa su dinga tafiya da umarninsa ka duba idan ruwa ya sauka kaga koguna za su cika jiragen ruwa za su fara yawo wanda da ba sa wannan yawon saboda ruwan yayi karanci ko kuma ya zamanto saboda ainihin wato saukar iska din wato zuwan iska din sai ta dinga kowane jirgin ruwan yana gudu domin daga cikin abin da ke taimaka wa jirgin ruwa gudu iska tana daga tana daga ciki musamman idan iska tana kadawa inda jirgin zai yi amma in aka yi rashin sa'a kai za ka yi kudu iska kuma tana arewa ai kaga matsala ta faru kaga kai kana tafiya tana dawo da kai baya na fata fahimta to ma an aka yi sa'a iska tana kadawa inda kake tafiya daga kaya haka kaya haka sai ka ji ka tafi da gudu iska ta kara ma gudu na fata an fahimci magana to wannan shine da haka yake cewa wal tajriyal fulku bi amrihi dan jiragen ruwa su tafi da umarnin Allah Allah ya ce wal taftagu min fadlihi kuma dan ku samu ku nemi rahamar Allah subhanahu wataala da wannan iskar da wannan ruwan da yake sauke muku shine harkar noma da harkar kiwo da ciyawa da sauran tsirrai da sauran shuke-shuke su samu amfani saboda saukar ruwa wala allakum tashkuruna kuma Allah ya ce ina yin haka ne don ku gode mu shine godiya ta baki da kuma godiya ta aiki mecece godiyar baki ku ce mun gode wa Allah da Allah madaukakin sarki ya sauke mana ruwa yasa cikin hadisi kamar yadda ya kawo cikin kitabut tauhid yace za ga wasu sun ce alhamdulillah mudirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi ko wanda suka ce mutirna bi fadlillah an shayar da mu da falalar Allah da rahamarsa fadhalika mu'minun billahi kafirun bil kawakib ko bil kawkali wanda suka ce an shayar da mu da rahamar Allah to wannan yayi imani da Allah ya kafirce wa menene taurari amma alladhina yaquluna mutirna bi naw'i kaza wa kaza fadhalika mu'minun bil kawkabi aw bil kawakibi kafirun billah wanda ku ce an shayar da mu saboda tauraro kaza ya yi kaza an yi kaza an yi kaza ilimin geography ilimin hai'a ilimin kaza ya ce to wannan ya kafurce wa Allah ya yi imani da taurari yasa duk ilimi ilimi a yi hankali kar a dinga shiga gonar Allah ina fata an fahimta ka san su geographers sun ce wato in ruwan sama wai yana faruwa ne iska in ta tashi ta je ta daki ozone layer ozan leya ya yi wane ne ya yi waye shi kenan sai sama ta yi ɗimi ta sauka wannan a ilimance kenan kuma ba mu musa wannan maganar ba amma waye ne yake saukar da ruwan wake ta da iskar ta tafi sama wake ta da hayakin ya je da kika za wake ba wa ozan leya ɗin dama to sai ka dawo da ilimin zuwa ga Allah gaba daya eh to kage mm Allah subhanahu wata'ala ya ce ne wa arsalnar riyaha eh nawaqiha mukan turo da iska dan ta zo da zubar da ruwa ta zubar da falala da rahamarsa ko fa anzalna minas sama'i ma'a sai mu sauke muku ruwa da wannan iska din da wannan wato girgije da wannan iska da ta taso ta hada wannan girgije ya zubar da ruwa Allah ta sai mu zubar muku ruwa da ita kuma wa asqaynakumuhu sai mu shayar da ku wannan ruwa din a cikin gonakinku da cikin gidajenku wa ma anta lahu bikhazinin ba ku isa ku taskace wannan ruwan yadda Allah ke iya taskace kayansa ba haka ne ko ba haka ba yanzu yanzu haka zaka iya samu duk garin nan in ba da da ainihin wato bincike mai zurfi ba kafin ka samu wanda yake da ruwan sama yanzu a gidansa a ajiye sai an yi da gaske haka ne ko ba haka ba amma shi Allah yanzu a sama yana nan a gurinsa ko babu shine wa ma antum lahu bi khazini ba ku isa ku taskace ba shi Allah ke taskace kayansa ya ajiye kayansa ina fata an gane to wannan dai shine a takaici gaba da ainihin wato wannan da haka ubangiji madaukakin sarki ya faɗa mana a wata aya alaramma yace wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati Mm. sai ce me Allah ya ce wa huwa allazi kuma shine Allah dai yursilur riyaha bushran bayna yaday rahmatihi yana turo da iska wanda za ta yi albishir cewa gaba gare ta rahamar Allah na zuwa shine ruwan sama ina fata an fahimta zai turo da iska za a ganta tana hu hu in da gari yayi zafi duk sai gari ya sanyi in da duk mutane sun yanke daga rahamar Allah ta ruwan sama sai su dawo suna murna suna cewa in Allah daga rahamar Allah na shine wa huwa alladhi yursilu riyah Allah shi ke turo da iska bushran tana albushir baina yadai rahmatihi gaba gare ta akwai rahamar Allah da ta Allah madaukakin sarki zai saukar ina fata an fahimta hatta idza aqallat sahaban thiqalan Allah ya ce har sai lokacin da ta ɗauko wato girgije mai nauyi kai yanzu idan aka sai ka kididdige ton nawa na ruwa Allah ke saukewa a Gombe a ruwa kwaya ɗaya na yini ɗaya za ka iya kididdigewa shi ne hatta idza aqallat sahaban siqalan har lokacin da ta ɗauko dakon sahaban girgije siqalan mai ɗauke da nauyin ruwa ma a iya angon nan kawai sai Allah ya sauke durom dubu ɗari bakwai da hamsin iya anguwar kawai alaram wannan mun takaita ne alaram ma ko ba haka bane wallahi mutum bai isa ya kididdige ba eh ba kai saka kididdige ba hatta idza aqallat sahaban siqala Allah ya ce suqnahu li baladin mayyit sai mu je mu shimfida wannan girgije a sama a burbushin garin da da ya mutu ya kekashe ya bushe gaba ɗaya babu wani ni'ima da ta saura Allah ya ce sai mu zai mu shimfida girgijen a saman garin fa'anzan labihi alma sai mu sauke ruwa da wannan girgije mu ce to zubar musu da ruwa jika mana su saukar da rahamar mu zubar da falalar mu a kansu Allah ya ce fa'akarar na bihi min kulli samarati idan muka zubar da ruwan sai kuma mu tsirar da duk wani dangin ‘ya'yan itatuwa da wannan ruwa ɗin ina fata an fahimta to sai Allah ya ce ka zalika nukhrijul mauta to yadda za mu zubar da ruwan nan ya tsirar da 'ya'yan itatuwa to haka in kiyama ta tashi kuma duk matattu za su dinga tsirowa kamar shuka suna fitowa daga cikin kaburburansu wato kamar Allah na cewa kar ku shagaltu da cewa ina muku rahama ina sauke muku ruwa a ku dinga tuna kuma wallahi in ba ku bauta min ba fa akwai ranar da zan tsirar da ku kamar yadda nake tsirar da amfani idan na muku ruwan sama zan tafe ku a gabana kuma zan muku hisabi ma'ana kar a shagaltu da cewa ana shan rahamar Allah ana shan falala a'a akwai aiki fa a gaba shine kazalika nukhrijul mauta haka nan muke ainihin wato ta da matattu Allah ya ce la'allakum tadhakkaruna ko dai za ku azantu ku gane abin da muke so mu dora ku akai ina fata an gane saboda haka wannan falaloli da wannan alkhairai da wannan ni'imomi da Allah ke mana yana yi mana ne dan mu bauta masa shi kadai kada ainihin wato mu hada shi da kowa cikin bauta ina fata an fahimta من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته mm.
أإله مع الله mm.
تعالى الله عما يشركون Allah ce an manya hadikum fi zulmatil barri wal bahari ni kan waiwa yake shiryar da ku ne a cikin duhun kan tudu da kuma duhun kogi yanzu da Allah idan mutum ya hau jirgin ruwa cikin dare wa ke nuna mar ga inda zai bi ya je ya sauka a gabar garin su Allah haka ne ko ba haka ba jirgin ruwa da ke tafiya da daddare tsakiyar ruwa babu gida gaba ba gida baya wa ke wa wannan direban jirgin ruwan gaidin cewa yayi nan ta nan gabar inda garin su yake Allah ina fata an fahimta da haka Allah ya ce wa alamat وعلامات mm.
وبالنجم يهتدون Allah ce wa alamat da alamomi yanzu idan ka tashi daga nan ai da alamomi kake gane ina za ka isa har gidanku ko ba haka bane in kai kwanan nan akwai mai shagon kemis a nan in ka fita nan akwai shagon alade tajo a nan akwai kaza daga nan sai ka gangara daga nan sai kai nan na fata an fahimta shi ne wa alamat wa bin najmi ta hanyar taurari kuma hum yahtaduna suke shiriwa zuwa ga inda za su je su to shine Allah ya ce an manya hadikum fi zulumatil barri wal bahri shin kan wake shiryar da ku ne a cikin duhun dare a cikin duhun sarari na dare da kuma duhun ci- cikin jirgin ruwa wa yake wannan sai Allah ya ce wa man yursilur riyaha bushran bayna yaday rahmatihi kuma waye ne yake turo muku iska wanda take muku albishir cewa gaba gare ta akwai rahamar Allah da za ta sauko muku ina fata an fahimta a ilahun ma Allah Allah ya ce kuna da wani abin bautawa da ya wuce ni Allah subhanahu wata'ala wallahi ba mu da shi ya Allah sai Allah ya ce ta'ala ta'ala ta'ala Allahu amma yushrikuna Allah ya daukaka gabarin abin da suke masa ainihin wato shirka an gane to dan haka yace wa min ayatihi an yursila riyaha mubashshiratin walidhikahum min rahmatihi walitajriya alfulku bi amrihi walitaftagu min fadlihi Allah yace wala allakum tashkurun dan ku gode mu sai yace wala kad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim haqiqa mun turo manzanni ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun kafin kai zuwa ga mutanansu faja'uhum bil bayyinati sun zo musu da hujjoji akan cewa su bautawa Allah kar su hada shi da kowa Allah ya ce amma daga ƙarshe sai suka kangare fantaqamna minal ladina ajramu Allah ya ce to mu dama in ka kangare mana to za mu kama ka Allah ya ce sai muka mai da martani na kamu mai da martani na azaba ga waɗanda suka zamanto mutanen banza min alladhina ajramu ina fata an fahimta innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون innal ladhina ajramu lalle Allah ya ce lalle wanda suka zama mutanen banza kanu minal ladhina amanu yadhakuna suna yi wa masu imani dariya to shine anan Allah ya ce fantaqamna minal ladhina ajramu a yau dai mujrimai mun kama su ألم نملك الأولين
thumma ثم نتبعهم الآخرين mm, كذلك نفعل بالمجرمين
Allah ya ce alam nuhlikil awwalina muka ba mu muka hallaka na farko ba thumma nutbi'uhumul akhirina kuma zamu biyar da na karshen ma Allah ya ce kadhalika naf'alu bil mujrimina haka nan muke yi wa mutanen banza ba ma sassautawa wanda ya saba mana Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga sabawa Allah Allah ya ce fanta kamna min alladhina ajramu sai muka kama waɗanda suka saba mana Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina wannan haƙƙi ne muka dora wa kanmu ina fata an fahimta cewa duk wani mai imani wallahi sai mun taimake shi akan abin da ya sa a gaba ta haka in dai kana da imani ka saurara wallahi zaka ga taimakon Allah jama'a kuna fahimtar magana in dai kai mai imani ne in dai kai musulmin arziki ne in dai kana biyayyar Allah Allah ce wallahi sai mun taimake ka ba za mu barka ka ji kunya ba ya Allah muna roƙonka kada ka kunyata mu a nan duniya da lahira ya Allah wala tukhzina yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin sarif kar ka surya tozarta mu ranar da kiyama za ta tashi ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani sai wanda ya je wa Allah da gyararriyar zuciya Allah ka datar da mu da haka jama'a za mu dakata a wannan ja a wannan gaba a sai gobe za mu dora a farko dai muna marhabin lale da malam murtala sale kaugama ɗaya daga cikin limamanmu na wannan masallaci kuma ɗaya daga cikin abokan aiki wanda yake dafa mana yake taimaka mana wajen gudanar da ainihin wato wannan ainihin wato aiki a kuma gaskiya ba za mu so ya tafi ba tunda muna da sauran zare bai wuce minti biyar ba za mu buƙaci malam murtala ya faɗi ko da kalma biyu ko uku domin ya ja hankalinmu game da wannan digire da kuma wannan matsayi da muke ciki malam murtala bismillah malam murtala kamar yadda kuka sani yana daga cikin limaman wannan masallaci kuma yana daga cikin mutane da nake jin daɗin alaƙa da zamantakewa da su saboda ya mai da ni tamkar wato mai gidan shi a cire kamar mako malam murtala ya ce haka ne ma ni ne gidansu ne to wallahi yana girmama ni ba wai don na fi shi wani abu ba wallahi akwai abubuwa na falaloli da yawa wanda ni na san ya fi ni wanda kuma wannan shi ne gaskiya ina faɗa muku wannan ba wai tawabu ba da gaske nake yi ina da yana da abubuwa na alkhairi da yawa wanda ni na san ban da su to amma tare da haka yau da zan kira malam murtala in ce masa wancan sati biyu da suka wuce kafin dr talle zo ya gabatar da sallah shi na fara kira wallahi da ya zama ba zai samu zuwa ba karka ga yadda ya ainihin wato nuna damuwarsa da rashin jin daɗinsa game da uzurin da ya sa ba zai samu zuwa ba ni ba zan iya tana ranar da na kira malam murtala ya ce masa da Allah ina da uzuri a zuwa a rike masallacin da murtala ya ce ba za a samu zuwa ba ni ba zan iya tana ranar ba saboda yakan bar komai a gaban shi kuma abin da ya faru ma wannan satin wallahi limamin da zai bawa ya rike masallacin sa ne bai da lafiya kuma abin na je masa a kurarren lokaci sai zama bahi da wani alternative don haka dole ya kira ne ban hakuri maganganun da yake ni na fahimci abin bai masa daɗi ba a ce na bukaci abu a gurinsa bai yi ba to gaskiya yana girmama ni kuma muna godiya malam murtala da wannan girmamawa Allah ya ƙara mana mutunci tsakaninmu ya ƙara haɗa kanmu ya ƙara mana girma da mutunci na addini da kuma na rayuwa ga baki ɗaya Allah ya saka yi lafiya ka gama lafiya Allah ya saka ba da alkhairi da hidimar da kake wa addini bismillah malam murtala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ‘Yan uwa masu albarka tun daga jagororinmu na wannan masallaci ala ra'asihim shi shugabanmu na limamai gaba daya da wa'ansu daga cikin members na board na wannan masallaci da 'yan kwamiti media kwamiti da 'yan media da 'yan hisba da sauran 'yan uwa mahalatta wannan tafsiri ina yi wa kowa fatan alkhairi da kuma gabatar da sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam mu ba abin da za mu ce masa sai dai fatan alkhairi man sana'a fikum al-ma'rufa falyukafi'uhu fa in lam tajidu ma yukafi'uhu falyad'u lahu bil khair wannan shine kadai tsakanin mu da malam duk wanda ya muku wannan abun alkhairi ku mayar masa da biki in ba ku da abun da za ku mayar ku mai addu'ar alkhairi ba zan taɓa mantawa ba malam shine ya fara bani mambarin juma'a a garin nan sama da shekara takwas zuwa tara na zuwa matsayina na dan bautar ƙasa shine asalin zuwa na gome gaskiya amma ya zo ya ce na zo na hau mimbarin mai yatti na riƙe to kaga ƙauna ta kai ƙauna malin ya taka har gare mu mahaifa ta kauga ma sama da kilomita 300 ya ji ya mun ta'aziyar mahaifiyata da bata lafiya kai da ta rasu Allah ya mata rasu to kun ga malam ni da shi sai dai kawai Allah akwai abubuwan da wallahi tallahi sai dai Allah kawai amma tsakanin ba wanda ya sai sani ni na sani shi ya sani kuma Allah ya sani Allah ya hada mu aljanna gaba daya yan uwa na zo na samu malam iya magana game da ni'imar ruwan sama wanda tana cikin ni'imomi da Allah ta'ala yake yawan maimaita mana Qur'ani kuma tana kama da tashin alkiyama zubar ruwan sama iya da kama da tashin alkiyama a suratu abasa Allah ta'ala yana cewa far yanzuru al-insanu ila ta'ami abinda muke ci mu buɗe baki mu sahur musamman a yanzu mu duba mu ga ta ina yake zuwa sai Allah ce anna sababana al-ma'a sabba ni nake saka sama ta zub da ruwa zubarwa kaga asalin abincin ruwa ne duk abin da zaka ci asalin sa ruwa ne fa ambatana fiha habban wa inaban wa qadban wa zaytuna wa nakaran wa hada'ika gulba wa fakihatan wa abba karshe sai ce mata allakum wa li'anamikum abinda za ku ci ku mutane da dabbobinku abinda nake so in kai kanmu a kansa a takeici Allah ta'ala sai fara faɗar me za mu ci da dabbobinmu idan kun kula ka shuka masara ko wake ko shinkafa ko gero ko waye to za ka dinga yi wa abincin dabbobi bauta ne har zuwa ƙarshen shukar idan shukar ta fito ganyen ka zuba taki ka nome komai wannan ciyayin kake wa sai can ƙarshe zai zuba ɗan da za ka ci in masara ce can ƙarshe ta yi goyo ne naka ne in wake ne can ƙarshe ya zuba ƴaƴa shi ne naka kun san hikima da abincin da abincin namu Allah ya fara yi ba za mu yi wa dabbobi gatan samu nasu ba domin dan adam iya da magunta wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh masha Allah
masha Allah mun ga malamai da hikima ko cikin dan kankanin lokaci ya isar da muhimmin sako ko ba haka ba to Allah ya saka masa da alheri to gaskiya kamar yadda ya faɗa a tsakani da Allah malam murtala sai dai tsakaninmu da shi sai Allah wallahi duka limamunmu nan da muke tare wani abin da zai burge kai baka sha'awa wallahi gaba ɗaya Allah ya haɗa kawunan mu gaba ɗaya limaman nan tun daga ni har shi malam murtala har malam Ahmad har Dr. Abubakar Idris Talle Allah ya saka musu da alheri muna tafiyar da abubuwan mu bisa tsari kuma ba wanda ya taba jin kanmu kuma Allah da ba za a ji kanmu ba har duniya ta nade in Allah ya insha Allah ta'ala Allah ya ƙara tabbatar da mu kan haɗin kai to akwai abu na ƙarshe da za mu faɗa lokaci ya ƙure ba dama mu karanta gudunmawa gaskiya a yi haƙuri masu turo gudunmawa gobe za mu rage karatu mai yawa gaskiya kamar minti goma duk mu karanta suna wanda suka turo mana gudunmawa in Allah ya yarda a yi haƙuri da Allah ina ba da haƙuri ni da kaina a akwai wata baiwar Allah ita ce za mu karanta assalamu alaikum malam Allah ya ƙara ya ƙara maka imani amin sun amin tare da mu da ku gaba ɗaya ina neman addu'arka Allah ya bani miji nagari daga malama maimuna to to kai kai a nemi a samu wani tanan da Allah ko tanan a samu wani eh ko da haka wala murtala yawwa a a a ba baki na wala abdullahi eh wai suna so su rataya malam murtala wai malam murtala ma wanda ya ja baki ohi to ai da kace waye tahi na dauka malam murtala ne to fullati ka ja shi da kai yake Allah ramma da kai yake to Allah ya sa mu dace to malama maimuna tana bibiyar karatu tukan mu ne sosai shine ta turo cewa a ta ta addu'a Allah ya bata mijin kirki to to kai in zaka fito ba sai ka tabbatar kai nagari ne ba nagari bane kai ka za akwai nagari akwai nagari to kar ka fito fa magana kai nagari ne ba nagari ba so in ka fito insha Allah za mu sai yadda za a yi sai a san yadda za a yi in Allah ya da sai a yi yadda za a yi kuma to Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya baki mijin kirki tare da sauran mata gaba daya wanda ba su da mazaje da yan mata da zaurawa Allah ya ba su mazajen kirki yan uwa muna muku addu'a da fatan alheri Allah ya muku albarka ya hada da ku a jannatul firdausi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike Allah ya fi mana ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله